أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيو أشرين دبيو جوتن رمضان hijira ta ma'aiki shekara ta 1443 ci gaba da tafsirin suratul amsal tafsirin da muke gabatarwa a masallacin juma'a da ke cibiyar addinin musulunci a nan garin damatar jihar yobe assalamu alaikum rahmatullah وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون أبايا الله سبحانه وتعالى ya faɗi wasu abubuwa guda biyu wanda ya hana a azabtar da su wa ma kana Allah yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna mun bayani a jiya ma'anar wa'anta fihi shin ana nufin manzo sallallahu alaihi wasallama yana raye ne au ko kuma yana nufi cikin al'ummarsa gaba daya ila yau kiyama mu bayyana cewa kauli mafi rinjaye shine Allah subhanahu wa ta'ala ba zai azabtar da al'ummarsa azabtarwa da ya saba yi wa sauran al'ummomi wanda zai gama su gaba ɗaya ba yadda aka halakar da adawa kaf gaba ɗayansu ko samudawa kaf dukansu ko mutane annabi lutu ko fir'auna da jama'arsa gaba ɗaya to irin wannan halakarwar ba zai yi wa al'umma manzo sallallahu alaihi wasallama irinsa ba kasancewa shi yana cikinsu wannan kauli yana nuna ko da manzo sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana hukunci yana nan ne ganin a a jikinsa ne albarka yana nan a doron ƙasa ganin wannan yana nan kamar yadda umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu ya kasance in ya shigo masallaci da zarar ya ga wani yana daga murya kusa da a kabarin manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mishi an sit an sit wa anta bi mahdari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kai shiru kana nan tare da manzo sallallahu alaihi wasallama yana ganin hukuncinsa bayan ya rasu shi ne hukuncinsa yana nan ganin wannan ma'anar wa an tafiyin shi ne ma dama cikinsa mai albarka yana na a doron ƙasa ila yau kiyamati Allah dukkan abin da al'ummarsa da suka yi ba zai gama da su ya halakar da su kaf a ce yau a duniya ba kowa cikin al'ummar manza Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ma'ana ita ce ma'ana da take da shumuli da umuli wanda malamai sun rinjayar sun rinjayar da wannan sannan abu na biyu shine istighfari wanda sanin kowa ne wannan aya tana magana ne akan kafiran makka saboda su yaƙi maganar da ya gabata wa izkalullahu man kana hadha huwa al-haqqa bil indika فأمطر علينا هجارة من السماء أو إتنا بعذاب أليم لكي ونن مجانا كافرين سكف ديشي to wama kana Allah yu'azzibuhu wa anta fihim wama kana Allah mu'azzibuhu wa hum yastaghfiruna yana magana akan su kafiran ne sai dai iskali a nan shin kafirai suna yin istighfari yace wama kana Allah mu'azzibuhu wa hum yastaghfiruna shin suna yin istighfari su ma au ko kuma wama kana Allah yu'azzibuhu wa anta fihim yana magana da su وما كان الله معذبه وهم يستغفرون yana magana da ragowar ragowar musulmai waɗanda ba su samu sun yi hijira zuwa madina ba to a nan wasu suka ce ganin su mushrikan makka cikin tsawafinsu a ɗakin ka'aba suna cewa gufranaka Allahumma gufranaka Allahumma to sai Allah ya ce wa makanan lahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna saboda gufa na kadin istighfari ne da wannan sai zaman to ayar tana magana akan su bai ɗaya ɗaya kaulin kuma da ke akwai ragowar mustada'afuna waɗanda su a maka aka tsare su aka hana su yin hijira wanda koyaushe Allah yana magana a kansu su ne masu yin istighfari mata ma akwai su a makka Allah subhanahu ta'ala ba zai azabtar da su ba ayar tana daukan wa waɗannan ma'anoni gaba ɗaya a bisa manhaji manhaji na imamul mufassiri shugaban malaman tafsiri na duniya ibn jarir al-fadari yace idan aya aya takan daukan ma'ana guda biyu ko uku ko fiye da haka to ana daukan ta a matsayin dukkan waɗannan ma'ana ne saboda asali qur'ani yana da shumuli ne da umumi domin haka ba za ki banta wata aya cikin wata ma'ana ko cikin cikin wata ma'ana a ma'anonin da ayar take daukan ma'anansu gaba ɗaya ba وشيل معناه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون shi istighfari a fadalarsa sanannen abu ne a nan dai Allah ya nuna istighfari shine sababin rashin saukar da azaba ga al'umma manzo sallallahu alaihi wa sallama to ganin haka zunubi shine ummul khaba'isa shi ne sababin janyo duk wata musiba a duniya shi ne sababin talauci shi ne sababin cututtuka shi ne sababin tsadar kaya shi ne sababin kuncin rayuwa da yaƙe-yaƙe da fari da ko duk wata musiba zunubi shi ne sababinsa to shi kuma istighfari maganin zunubi ne ka ce astaghfirullah ko allahumma firli to maganin zunubi ne kamar yadda ya zo a hadisi yana cinye zunubi kamar yadda wuta ke cinye kirare to ganin wannan ne ba kawai ana yin ana yin istighfari saboda zunubi bane ana yin istighfari saboda abubuwa da yawa da ana yin istighfari ne saboda zunubi da annabawa da manzanni da ba za su yi istighfari ba kuma qur'ani yana cike da istighfari su kama kan annabi adamu alaihi salam har zuwa annabi na ƙarshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi adam yake cewa ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين wannan istighfari ne na annabi adamu alayhi salam annabi nuhu yana cewa istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa alaykum jirara ويزيدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هكذا الذي إبراهيم آه يكي سوى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موئدة وعدها إياه haka nan dukkan annabawa har zuwa kan manzon mu sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya ce mishi tasbihi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba haka nan ya zo hadisi da lafuzzuka guda uku ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu wa inni la astaghfiru Allah wa atubu ilayhi fi kulli yawmin 70 marra a wata riwaya في كل يوم مئة مرة أو رواية في كل يوم أكثر من سبعين مرة شيني ما لم يسكتي فرقه منذ كل ينا استفاري سو سبعين سبعين يددع ثلاثين سيزم ينا سو سو ɗari ɗari sai ya dawo ma yana yi adadi mai yawa wanda ya wuce dubbai saboda larabawa suna kwatanta dubban adadai da saba'in tunda ya ci aksara min saba'ina yana nufin ina yin istighfari dubbai fiye da dubbai kullum to da wannan ne ya zamanto manzo sallallahu alaihi wasallam ba za a iyakance mishi ga wani adadi ta kamar ne wanda yake na istighfari ba to ganin wannan a yawaita istighfari a adadi ba matsala ba ne kowa zai duba abin da ya ga zai iya yi shi ne ya yi saboda hadisin sai ya da aisha manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamalla Allah hatta tamallu ku dinga daukan komai abin da za ku iya yi koyi a ibada adadi kai zaka iya kan cewa kanka ka duba me zaka iya yi sai ya ce Allah ba zai kosa rubuta muku lada ba sai ku in kun kosa idan ɗari ɗari kake Allah zai rubuta ma lada ɗari idan ka koma dubu dubu ba zai ce ladan ya yi yawa ba zai rubuta ma na dubu dubu in ka koma dubu goma goma ba zai kosa ba zai rubuta ma lada na dubu goma goma saboda haka adadi kada ya dame ku jama'a kawai ku duba himmar ku da abin da za ku iya yi ko karatun Qur'ani ne wani zai iya yin izu ɗaya kullum ya sauka a wata biyu wani zai iya yin izu biyu ya sauka a wata wani zai iya yin izu bakwai bakwai bakwai bakwai wani zai iya izu goma ya sauka a kwana shida wani zai iya yin izu ashirin ya sauka a kwana uku wani ma zai iya saukan kullum saboda kowa ya ɗauki abin da ba zai kosa ba Allah ma ba zai kosa rubuta mishi da lada ba kada adadi ya tayar muku da hankali ko kuma ya dame ku domin haka ne manzo sallallahu alaihi wasallama yana ambaton Allah kowanne lokaci kamar da Aisha take cewa أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أعيانه إن أنت يذكر الله جنا أمبتك الله باسم دعك جانا سونا الله da addu'an da kai kai zikiri in ka ce hasbunallahu ciki akwai Allah saboda haka kai zikiri in ka ce la haula wala quwwata illa billahi ciki akwai billahi sunan Allah ka yi zikiri in ka yi addu'an bismillahi rahman rahim ciki akwai allahu akwai ar-rahman akwai ar-rahim ka yi zikiri in ka ɗauki allah allah allah kake ka kama sunan allah ka yi zikiri in ka ɗauki ar-rahmanu ar-rahmanu ka yi zikiri ka ɗauki ar-razzaku ar-razzaku ka yi zikiri ka kama da suna guda ɗaya allahu ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku zuwa ƙarshe cikin asma'ul layl husna ko aya ɗaya ko aya biyu ko sura sukutu ko qur'ani gaba ɗaya duka sunan sa zikiri abinda zai tabbatar maka da cewa za a iya kama sunan Allah kwaya ɗaya ya zama zikiri wa qala ar-rasul ya rab wa qala ar-rasul ya rabbi kun ga anan qur'ani ne yace ya rabbi rabbin nan sunan Allah guda ɗaya aka ja kaga zaka iya cewa ya razzaku kai ta addu'a zaka iya cewa ya latifu kai ta addu'a zaka iya cewa ya ghaffaru kai ta addu'a ko ya shahidu kamar da qur'ani yace ya rabbi to saboda haka duka zikiri ne to saboda haka anan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi ɗaya daga cikin manya-manyan magunguna da fadalar istighfari yana hana saukar da azaba yanzu duk irin halin da muka shiga na tsadar kaya kuncin rayuwa rashin zaman lafiya kashe-kashe to inda kowannen mu zai ɗauki istighfari miliyan ɗaya ya yi a nigeria duk musulmin da yake nigeria ya ɗauki istighfari miliyan ɗaya ya yi to wannan duk zai zo ya zama to tarihi duk wani azzalimin sarki azzalimin shugaban kasa ko gwamna Allah ba zai kawo muku shi ba duk wata hanya da duk wani sababin da za ku shiga kunci Allah zai kawar da shi duk wani mugun mutum a daji yake cikin gari yake Allah zai muku magani idan kuka kasa yi Allah zai aiko rundunansa a daji akwai rundunan Allah koyayyu zai tura ko macizai ne su yi ta tsaran su su yi ta mutuwa suna jefar da bindiga suna guduwa saboda kun koma ga Allah ba za ku yi da su ba Allah zai tura wasu rindina fari ma zai iya turawa su kashe fari kawai zai iya turo fari a jeji su kashe su kam a nemi mutum ɗaya a rasa to saboda haka karka manta inda zaka dauki istighfari dubu goma kullum kana yi in kai kwana ɗari kayi miliyan ɗaya da muke magana a kai haka hasbunallahu wa ni'mal wakil haka la hawla wa la quwwata illa billah haka ayatul kursi haka falaki haka nasi haka laqad ja'akum rasulun min anfusikum haka waradda Allahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira ko uwa uba salatin annabi kowanne ka ɗauka ka yi dubbai ka yi miliyoyi a ce kowanne musulmi ɗan uwanka zai ɗauka ya yi wannan wallahi tallahi sai ku nemi wani gwamna ku nemi wani shugaban ƙasa wanda zai zalunce ku ku rasa kaf Allah zai muku maganin su kuma suka tsaya zaɓe ma ba za su ci ba ko kafin zaɓen Allah ya ɗauke muku shi gaba ɗaya a duniya komai zai iya yi saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya ba mu makamai ya ba mu addu'o'i mu musulmai yan gata ne mu ne muka zaman tura gwaji saboda haka wannan aya ta ishe mu babban ishara wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna uwa uba abinda za ku lura a usulubin da Allah ya bi ya kawo a jumla ismiya ne وما كان الله وما كان الله مؤذبهم asalin sa Allahu mu'azzibuhum ne mubtada da khabar ne mubtada da khabar ne jumla ismiya tukunna aka sa kana aka sa ma aka ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum duk abin da aka kawo da jumla ismiya to abu ne wanda yake da ƙarfi haka nan bai ce bai ce a bai ce wa ma kana Allah mu'azzibahum wa yastaghfiruna ba sai ce wa hum yastaghfiruna hum dun mubtada ne yastaghfiruna jumla ce fi'liya fi mahalli raf'in khabar mubtada duk inda kaga jumla ta zamo mubtada da khabar jumla ismiya ce to domin haka ya karfafa mana da wannan batu cewa mu yawaita istighfari sannan tarbi kare zamanto matsalarka ko da tarbi ko ba tarbi misali idan ka gwada da tarbi kaga a awa daya kana yin dubu daya astaghfirullah astaghfirullah ko a awa daya kana yin dubu biyu ko dubu uku to ba dole bane nan gaba kai amfani da tarbi kawai in ka duba agogo ka fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah baka yankewa in ka duba agogo awa ɗaya ciki ya cika ka san nawa kai saboda tarbi din ala ce kawai abin kirge ne kawai yadda ake kirga ake kirga kuɗi ake lissafin kuɗi da kwalkuleto ba wanda ya ce bidi'a ce to haka nan shi kuma tarbi ana lissafin zikiri ne da ambaton Allah zikiri da ambaton Allah ba bambancin su wannan ana lissafin kuɗi wannan ana lissafin zikiri in na kuɗi ya halalta to min babi aula na zikiri shi kuma ya halalta kawai abin wato abin kirge ne kawai ba wani abu bane daban shi yasa sai da juwairiya matar manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ashabu sunan suka rawaito tana tara duwatsu guda dubu biyar a gabanta tana yin zikiri da shi in ta yi ɗaya ta ɗau ɗaya a nan ta aji a nan idan ta ɗau ɗaya ta yi ta yi biyu ta ɗau ɗaya ta aji a nan idan ta ta ga duwatsu dubu biyar ɗin nan a sun daga damanta sun dawo hagu to ta san ta yi zikiri dubu biyar kullum haka take sai manzo ya ganta sai ce me kike yi ne sai ta ce ai zikiri nake wayannan duwatsun kuma ba sai ta ce kirge nake da su saboda na san adadin da nayi sai ya ce ayya bari in koya miki addu'a barar adadi ma'ana bai hana ta kirge da duwatsun ba yace bari in koya in koya miki addu'a marar adadi kice subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi yace yace ki wannan ba wanda ya sai ya faɗi adadin adadin tasbihin da kike yi to da wannan malamai suka gane inda haramun ne a yi lissafin zikiri da manzo zai ce ki ɗebe waɗannan duwatsu ki watsar ba kyau bai hana ta ba illa iyaka ya bata tasbihin da baya kidayuwa adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati ta ya zaka kirga wannan abin ba zai kirgu ba to saboda haka ne a nan Allah subhanahu ta'ala sai ce wa ma lahum an la yu'azzibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram anan yana bayani ne akan cewa dan cancanta sun cancanci a musu azaba saboda dalilai guda biyu wannan ma zai nuna maka fasaha da balaga irin na Qur'ani ya faɗi dalilai guda biyu ya hana ya azabtar da su sannan ya faɗi dalilai guda biyu da yake nuna dan cancanta sun cancanci a azabtar da su shine ce wa ma lahum Allah yu'azzibahumullah menene zai hana me zai hana Allah ya azabtar da su wa hum yasudduna an masjidil haram dalili na farko kenan suna hana mutane isa masallacin harami sun hana mutane su je su yi tsawafi in dai ba su ba sannan dalili na biyu wa ma kanu awliya'ahu su ba masoyansa bane suna kin Allah Allah kuma yana yakar makiyansa na daya suna hana mutane isa masallacin harami na biyu su makiya Allah ne waɗannan sababbai guda biyu yana nuna sun cancanci a azabtar da su illa iyaka dalilai biyu da muka gabatar su suka hana a azabtar da su manzo sallallahu alaihi wasallama yana cikin su sannan kuma cikin su akwai masu yin istighfar akwai hadisai guda biyu da suka zo ɗaya mauqufi ɗaya marfu'i marfu'in manzo sallallahu alaihi wasallama yace kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya rawaito yake cewa inni taraktu fikum amanaini yace yace a cikin ku akwai ama aminci guda biyu shine kasancewa na cikin ku fa idza badaitu taraktu fikum istighfara idan na tafi kuma na bar istighfari ma dama akwai istighfari akwai mai akwai mai yin sa to Allah ba zai azabtar da ku ba kuna da aminci amma riwaya marfu'iya din riwaya ce da'ifiya yadda Tirmidhi ya rawaito ya da'ifanta sahihi wannan magana ne na Abdullahi bin Abbas fassara ta ce mawqufi ne ba marfu'i bane anan malamai suka ce wa malahum wa malahum alla yu'azzibahumullah innan wannan an din za'ida ce wa malahum la yu'azzibuhumullah wa malahum la yu'azzibuhumullah sai aka sa alla yu'azzibahumullah duk da wasu malamai suna ja da wannan batu cewa inda an dinnan anan za'ida ce fi'ilul mudari'in ba zai zama to marfu'i ba wasu suka ce a a ai adawatu za'ida suna tasiri suna tasiri ko min harfu jarri ne zai to amma zai zai yi wa ismin da yake bayansa jarra misali fahad ila kurujin fahad ila kurujin min sabil wannan min din zaida shi da ijma'in malaman irabi amma ismin yana nan majnun to ganin haka zai yi an din ta zamo zaida shi sannan kuma ta yi nasaba a ce wa malahum Allah yu'azziba kumullah wanda anan Allah yana nufin ba abin da zai hana ya azabtar da su wa hum yasudduna an al-masjid al-haram na ɗaya wa ma kanu awliya'a sannan su ba su kasance masoyansa ba su makiyansa ne a nan wasu suna cewa wa ma kanu awliya'ahu wannan dalilin na al-masjid al-haram ba su kasance masoya masoyan masallacin harami ba wasu ka ce a'a ai sanannen abu ne su larabawa musulmansu da kafiransu duk suna ji da masallacin harami dukka suna ji da masallacin harami sannan kuma suna girmama masallacin harami da kuma ka'aba saboda haka mayar da wannan dalili zuwa sunan sunan Allah na baya shine wa ma kana Allah wa ma lahum Allah yu'azzibahum Allah dinna Allah dinna wa ma kanu awliya'ahu ay wa ma kanu awliya Allah wannan shine yake yana ɗaya daga cikin wuraren da damiri ya bar ka'idarsa ka'idar damiri ya koma sunan da yake kusa da shi a nan sunan da yake kusa da shi al-masjidul haram sannan ya bar wannan suna ya koma can suna na baya shine Allahu ya koma to saboda haka ne al-muhakkikuna cikin malaman ilimin ma'ani ma suna cewa kwata-kwata ka'idar mayar da dalili zuwa sunan da yake kusa da shi ba ka'ida ba ce mutarada wacce ko ina za a samu suka ce kawai damiri yana komawa kan maudu'insa maudu'insa ne ya fi kusa da shi ko kuma ya fi nesa da shi kawai suna kafa hujja da ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim kun ga Allah ya yi rantsuwa akan Qur'ani tabbatar da girman Qur'ani ya yi rantsuwa kenan maudu'in maganan da ake cikin waɗannan ayoyi maudu'i ne na Qur'ani saboda haka Allah da ya ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu dinnan dalilin zai koma zuwa Qur'ani Qur'ani ba wanda zai taɓa Qur'ani illa al-mutahharuna ba a taɓa Qur'ani sai da tsarki yake komawa kan fi kitabin makununi saboda fi kitabin makununi din lauhul mahfuzu ake ayoyin ba suna magana akan lauhul mahfuzu bane suna magana ne akan alqur'ani mai girma to saboda haka wa ma kanu awliya abu zahiri damirin zai fi kusanci da almasjid haram amma yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da zai hana ya Allah ya azabtar da su tunda suna kawar da mutane daga masallacin harami su kuma ba masoyar Allah subhanahu wa ta'ala bane in awliya'uhu illa almuttaquna masoyansa su ne masu tsoron Allah kamar yadda Allah ya bayyana mana a hukuncin farko cikin sura cikin suratul baqara يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل sannan hukunci na biyu kuma in auliyahu illa almuttaquna da yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna ya nuna cewa masoyan Allah waɗanda Allah yake son su shi suna son sa wato waliyai kenan suna zamo waliyai da imani suna zamo da waliyai da takawa amma ba kowace imani kowanne imani ne da shi zaka zamo waliyi ko kowace takawa ka zamo waliyi da wannan takawa ba imani martaba ce guda uku imani na maqamul islam imani na maqamul iman imani na maqamul insan ba za ka zama waliyi waliyi da imanin maqamul islami ko maqamul imani ba sai ka samu imani na maqamul isani hakanan takawa akwai ta islam akwai ta iman akwai ta isan ba za ka zama waliyi da takawar islam da takawar iman ba sai da takawar isani to shine allazina amanu wa kanu yattaqun in awliya'uhu illa almuttaquna walakin aktharuhum la ya'lamuna sai Allah subhanahu wa ta'ala da hikima da adalci da insafi irin wannan sai ya ce yawancin mushirikan makka yawancin kafirai waɗanda ake magana a kansu nan yawancin su ba su da ilimi kenan ciki akwai kaɗan masu ilimi saboda yawan ne yawan ne aka kore akwai masu ilimi sun san sarai sun sani sarai manzo Allah gaskiya ne Qur'ani gaskiya ne wasu dalilai ne ko girman kai ko kin rabuwa da matsayin to shine ya hana su bayyana gaskiya a malaman harbi suna cewa walakin na asarahum la ya'lamuna a cikin Qur'ani a wurare guda tara yake yawanci walakin na aksaran nasi la ya'lamuna kamar yadda walakin na aksarahum la yashkuruna a wurare guda biyu walakin na aksaran nasi la yashkuruna a wurare guda uku nam
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون anan Allah subhanahu wa ta'ala da ke yayi maganin istighfari a baya wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna to kada ka zaci cewa su mushrikan makka suna zikiri suna ambaton Allah duk da mun bayyana a wajibi guda biyu na tafsirin cikin dawafin suna cewa gufranaka Allahumma gufranaka Allahumma da wannan wasu suka kafa hujja wa hum yastaghfiruna ana nufin su ne wasu kuma da suka ga eh ai shi mushriki ma in yan istighfari ma ba zai mishi amfani ba saboda sai ka shigo cikin musulunci ne in kai istighfari zai ma amfani su kuma ba su shigo cikin musulunci ba saboda haka suka ce ba hum yastaghfiruna la ana nufin ragowar musulmai waɗanda ba su samu sun yi hijira zuwa zuwa madina ba da su ake kamar yadda tafsirin a wajihi guda biyu duka ya gabata to shine anan Allah ya ce kar ku ji an ce wa hum yastaghfiruna yace ga irin yanayin ibadar wa ma kana salatuhum indal bait ibadar shine ma'anar sala anan ko zikirin saboda as-sala a duga shine addu'a sannan kuma addu'a ba a yin ta sai da zikiri saboda tsakanin addu'a addu'a da zikiri akwai kususi da umumi ma'anar wannan kuwa shi ne dukkan addu'a zikiri ne dan ba zai yi ka roki Allah ba ka kama sunansa ba in ka kama sunansa kama sunan nashi shine zikiri sannan kuma a ba kowanne zikiri bane addu'a to ganin wannan ne wa ma kana salatuhum indal bait addu'arsu addu'arsu ibadarsu wajen ɗakin Ka'aba ba komai suke yi ba illa muka'an daga maka yanku wanda fi'ili ne naqifi wawi wannan hamza ta ƙarshen muka'an dinnan asalin tawau ne mukawan kaman du'a an asalin sa du'a wan kaman bina an asalin sa binayan saboda idan fi'ili na tisiya'i ne idan hamza ya fito a mazdarinsa wannan hamzan ya ce idan fi'ili na fiti wawi ne idan hamza ta zo ƙarshen mazdarinsa wannan hamzan wau ne du'a'an du'awan muka'an mukawan saboda du'a'an daga da'a ya nafis wawi muka'an daga maka yanku nafis wawi to shine fito shine fito as-safir a hada yatsu biyu a leɓe sai a fitar da wani murya mai tsini shigen kukan tsuntsu shi yasa ma akwai wani tsuntsu da ake ce mishi makka makka saboda kukansa shigen ɗaya da fito makka ake ce mishi ma'ana mai yawan yin fito al-makka sunan tsuntsu to shine su ibadarsu zikirinsu wajen ɗakin ka'aba muka'an ne ma'ana shine fito kawai sannan wa tasdiya da kuma tafi wasu suna tafi wasu suna fito shine shine ibadarsu Allah ya kawo wannan ne saboda kada ka ji a baya an ce wa hum yastaghfiruna dinnan ka zaci cewa su ma suna yin irin istighfarin da kake ne ya ce a ga irin yanayin ibadar wasu suka ce wa tafiya a nan asalinsa wa tasdida wa tasdida ya ɗin dalce aka yi ibidalinta zuwa zuwa ya wannan yana da rauni sosai idan ka karanta in ka karanta ilimi na ibidali da alqalb za ka gane akwai nisa akwai nisa tsakanin ya da dal saboda haka ba a ibidalin junan misali ta ana ibidalin ta da dal saboda suna da alaka da juna ta da makarajinsu ya zo kusa amma ya da dal ko da dukkansu suna cikin hurufin lisani amma tsakanin akwai rata akwai rata saboda haka masdari ne na na sadda yusaddi sadda yusaddi kamar yadda zaka ce zakka yuzaki kamar yadda zaka ce taskiyatan a masdari zaka ce tasbiyatan a masdari anan suna kiran sadda yusaddi tasbiya suna kira bi ma'ana saffaqa yusaffiqu tasfiqatan ko kuma tasfiqan aka ce saffaqa shine tafi to saboda haka cewa asalin sa tasdida aka mai ta daldin zuwa ya kauli ne da ilali ne wanda yake da rauni sosai saboda dalilin da muka ambata na baya waɗanda suka ce tasdida ne danne guda biyu danne guda biyu suka ce mazdari ne na saddada saddada shine fa'ala daga sadda fa'ala daga sadda kamar yadda a baya ce wa hum yasudduna anil masjid al-haram yasudduna mutari'i madin sa sadda wannan saddan shi aka gina alawar da fa'ala sai ya zamanto saddada wannan saddada din mazdarinsa tasdida tasdida shi tasdidan dal din dal na karshen aka mai tafiya ya zamanto tasdiya wannan kauli ne da yi dalili a wajen wajen harufan kamar da muka bayyana akwai rata tsakaninsu sannan na biyu wajen ma'ana kaga yin fito da tafi layin su ɗaya ne yin tito da tafi tafi ana yin sa a matsayin kiɗa tito ana yin sa a matsayin sarewa ana kiɗa ana busawa ba to sun tafi bai ɗaya amma idan ka ce illa muka'an ibadarsu ibada su fito ne wa tasdida ibada su kawar da mutane ne daga kawar da mutane daga ɗakin harami magana bai bai ɗaya siyaki da nazumin bai tafi bai ɗaya ba sannan shi ƙur'ani yana tafiya bai ɗaya wajen siyaki da nazumu yana haɗa abubuwa guda biyu waɗanda suke da alaƙa da juna babu alaƙa tsakanin tito da hana mutane zuwa masallacin harami amma akwai alaƙa tsakanin tito da tari saboda tito a matsayin busa sarewa sannan tafi a matsayin kiɗa suna da munasaba da juna wannan zai sa aka za'ifantar da wannan wajihi na tafsiri to shine Allah subhanahu ta'ala yace fazukul azaba bima kuntum takfuruna ku dandana azaba tun a nan duniya yana ishara zuwa ga gazuwar badar da aka kashe mutum saba'in cikinsu aka kama saba'in a cikinsu kaɗan ne daga cikin azaba na duniya ku ɗanɗana shi a sanadiyar menene bima kuntum tafuruna ko ma masdariya bi kufrikum bi sababi kufrikum ko ma mawsuliya duka an fassara na'am
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الله سبحانه وتعالى ديي مغنى أكن كافرا مكة سيداوينا مغنى أكن دكان كافرين na duniya saboda a baya da yake indal baiti indal baiti na wannan kaidi ne a cikin jumlar da yake nuna waɗannan kafirai yana magana ne akan kafiran makka haka siyakin ayar da ya gabata har sami ina launa sha'u la kulna misla hadha wa yusqalu lahum in kana hadha huwa al-haqqa min indika haka wa hum yasudduna 'anil masjid al-harami wadannan dukka yaƙi ne dalilai ne da suke nuna cewa ayar da ta gabata tana magana akan kafiran makka da irin nau'in ibadarsu shine wa ma kana salatu min dalbaiti la mukanu tasfiya fa zuqul azaba bima kuntum takfurun sai ya dawo kan kafirai na duniya gaba daya al-kufru millatun wahida kafirci duka addini ne guda daya duk wanda ba musulmi ba ne kafiri ne yana bin addinin yahudiya ko yana bin addinin nasraniya ko ba ma guje ne yana bauta wa wuta ko yana bauta wa rana ko farin wata ko taurari ko su ababen bauta in dai ba Allah kake bautawa ba kawai kai kafiri kada kada ku zacewa wai kafiri marar addini a'a kafiri shine wanda ba musulmi ba Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana ayoyi da yawa cikin Qur'anin sa cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu ta'ala yake cewa inna dina inda Allah islam addini a wajen Allah shine musulunci duk addinin da ba musulunci bane ba addini bane kafirci ne haka na inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ko laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa wadanda suka faɗi waɗannan kalmomi nasara ne to sai Allah subhanahu wa ta'ala yace sun kafurta a sanadiyar faɗan waɗannan kalmomi to saboda haka anan da yace innal ladina kafaru yana nufin dukkan waɗanda ba musulmai bane na duniya duk wanda ba musulmi ba innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah al'ada da tabi'a ta kafiran duniya ko ma wanne irin nau'in kafirai ne su ne suna kashe dukiyoyinsu saboda su kawar da mutane daga kan addininsu daga kan hanyar Allah daidai addinin Allah daidai kullum za ka ga kafirai da nau'o'insu daban-daban da manufofinsu daban-daban suna shigo da kuɗi ƙasashen musulmai suna kashe waɗannan kuɗaɗe ta hanyar da su musulman sun sani ko ba su sani ba duka manufa shi ne shi ne kawar da su daga kan addininsu daidai saboda haka ba yahude ba nasare da kowanne kafiri ba zai kashe wa musulmi kwandala ba sai yana da wata manufa can can gaba da yake so ya cimma na raba musulmin da addininsa kada mutanenmu a yobe da borno suna jin daɗin ana zuwa ana raba musu sabulu ana raba musu atumfa kyauta magani kyauta ana sayan abinci a ba su ci kyauta suna jin daɗi duka da kuɗin yahudu da nasara da kudaden kafirai to in dai su ne suka ba da wannan tallafi to suna da wata manufa da suke so su cimma mun gane wannan ne ta hanyar littafinmu wanda baya ƙarya ƙur'ani shi ne ya gaya mana ta nan muka gane ko da su za su fito da wasu manufofi daban to mu dai ga abin da ƙur'ani ya gaya mana yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah sai Allah ya ce to albishirin fasayunfiqunaha ai Allah ya ce kaf'an yadda na gaya muku nan za su zo su kashe maƙudan kuɗi a cikin ku ko akan kawar da ku daga hanyar Allah bai kasance ba baya kasance ba Allah da ya faɗa sai yake za ku gani yadda na gaya muku nan za su zo suna kashe kuɗin nan za ku zo ku gani shine fasayin shi kunaha sannan ya ce albashirin ku su yi ta kashe dukkan kuɗaɗen su akan kawar da ku daga kan hanyar Allah ko ganin bayan addini musulunci ya ce sun matakunu alaihim hasratan wannan kashe-kashen kuɗin baya zai zo ya zamanto musu ta kai da nadama don me suka cire miliyoyi biliyoyin daloli suka zo suka kashe gashi sun kashe akan manufa manufar kuma har yanzu ba su cimma buri ba idan aka ce hasra daban yake da hasra ɗaya hasara da ha mara tsugo ɗaya hasira da ka mai dugo idan kaga kalmomi guda biyu sun zo da harufa makwabta makwabta a makarashi to ma'anansu akwai istiraki ma'ana suna ɗaukan ma'ana ɗaya amma akwai inda zai raba idan ka kasa gano inda za su rabu to akwai ƙarancin iya larabcinka karancin larabci kamar misali a ce ma nafaha nafaha da ha da kuma nafaha da ka duka busawa ne an ce nafaha a busa iska mai sanyi kamar iya kwandishin ne wanda iskan da yake busawa sanyi yake sanyi yake fitarwa sannan kuma akwai wanda ake yi na lokacin sanyi wanda shi kuma yana busa zafi to busa zafi wanda ake kunnawa lokacin sanyi shine nafaha da ka wanda yake kuma busa sanyin shine nafaha da ha amma duka busa iska ne ɗaya busa iska mai zafi ɗaya busa iska mai sanyi to haka ne idan aka ce kasira kasira ma'ana abin da yake hannunka ka rasa ka rasa shi ka yi asararsa sannan ka ce hasara abin da yake hannunka ka kashe shi kan wani abu abin bai yiwu ba kuma ka rasa shi kamar yadda yanzu ake magana suna kashe kuɗi saboda kawar da mutane daga musulunci kuɗin babu kuma mutanen suna nan akan addini to shi yasa yace thumma takunu alaihim hasratan daha cewa kuɗin bai biya musu bukata ba anan ne aka ɗauko a tahassur tahassara ya tahassaru tahassura bibiyan abu bibiyan abu a zuci saboda abin bai yiwu ba ko takaicin rashin yiwuwan abu daga nan ne aka ɗauko shi ne wanda ya zo inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutaha kullal basti fataqula maluman mahsura hasara mahsura anan ne aka ɗauko saboda haka anan Allah yana nufi idan suka kashe dukiyoyin nasu saboda kawar da musulmai akan addinin su summa takunu alaihim hasratan summa yughlabuna ya kawo summa summa guda biyu domin ya nuna za su juma suna kashe kudin akan kawar da mutane akan addini can karshe ne bayan shekaru aru aru ɗarurruka za su gane ta kai su da kashe nadaman da kashe wannan kudin shine fa sayuntiquna thumma thumma takunu alaihim hasratan sannan thumma yughlabuna bayan sun tabbatar da asaran da suka yi da take kan kudi akan kawar da musulmai akan addinin su can kuma a samu galaba akan su saboda ƙarshe ma duk duniya zai zama to babu kafiri sai musulmi kar ku duba irin farfaganda da abubuwan da ake akan musulmi duk aikin banza ne ba za ci nasara ba ku duba da ta ina aka lalata musulman indiya lokacin mulkin mallaka na birtaniya turawan mulkin mallaka suka kafa film industry kamfanin yin fim ganin cewa su indiyawa kyawawa ne ake zaben 'yan mata kyawawa da matasa aka kirkiri kamfani na fim suru kamfani na fim aka lalata tarbiyyar musulman indiya wanda bayani ne mai tsawo shi ne aka shigo da wannan batu kuma afirka da nigeria aka kafa kamfanin fim mai karfi waɗanda turawa suke agaza wa kuɗi sannan kuma ruwan na ake so a lalata yara mata musulmai da matasa idan yara mata musulmai da matasa aka lalata su kuma fa al'umma sun lalace to ba inda za su kai labari to shine Allah subhanahu wa ta'ala yace summa yughlabuna sai yace wallazina kafaru ila jahannama yusharuna su kafirai duka na farkon da aka yi magana akan su kafiran makka da dukkan kafiran musulmai da aka yi a kafiran duniya masu iyakan musulmai da aka yi magana a kansu a wannan dukkan su gaba daya za a tare su guda a kora su zuwa wutar jahannama na'am salamu
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka mana malam mai tambaya na farko yana cewa me hukuncin limamin da yake sallan tahajju amma kuma yana karatu ta turu waya
a wannan riya ne karara riya ne karara ba a ce ka yi tahajjudi da saukan qur'ani ba an ce ka yi tahajjudi dan Allah kuma ka yi tahajjudi da surar da ka haddace in kul huwallahu ka haddace in ka karanta fatiha ka karanta kul huwallahu kafa daya ka yi rukuni idan ka ga ya ma ya yi kusa ka yi amfani da fatawar ibnu taymiya wanda yake cewa bayan fatiha idan mutum yana so zai iya karanta sura daya su dayawa su dayawa misali kun huwan lahu ka karanta su ɗari ko ɗari biyu tukunnan sai ka yi rukuni idan ya yi gajarta surar da ka da kika karanta su goma ashirin ɗari tukunnan ka yi rukuni wannan shine ba a ce maka dole sai an yi tahajjudi da saukan qur'ani daga bakara har nasi ba saboda in baka haddace ba kai da surorin da ka haddace ka ja waɗanda kake ja amma cewa dole ya ka ɗauki qur'ani a waya kana yi ko a waya ko kuma qur'ani hakan ka sa kofi a gabanka kana dubawa wannan karara riya ne kawai saboda haka sai ka daina yi na'am
malam wani yana cewa yaushe ne zakan fita kai yake faduwa akan mutum idan bai samu ya yi saukar ba
a duk lokacin da ka ga ba ka da abin da za ka ci abin da za ka ci ya zama fidda kai din bai wuce abin da kai ma za ka ci a gidanka ba ga wannan lokaci ya sauka a kanka amma ana binka a bashi shi baya sauka gaba dai a kanka sai dai idan ana binka da kan fidda kai baka samu kajiya ba ka rasu to shi kenan ya sauka a kanka amma ma dama kana raye to ana nan a binka duk lokacin da ka samu ana binka za ka biya na'am
malam wani yana cewa shi ne yake azumi amma baya bin malam jam'i shi kadai yake sallansa ya hukuncin azumin sa da sallan nasa
a shi dai mu a gunmu malikiya mazabar mu ta malikiya sallar jam'i ba wajibi bane ba sharadi bane ba wajibi bane ba sharadi bane idan mutum shi kadai yayi sallah sallarsa ta karbu a malikiya amma ya kasance ko yaushe shi kadai yake sallah ba shi da uzuri ko na rashin lafiya ko shi makafo ne ba mai jagoransa ya kai shi masallaci ko babu wani cikin 'ya'yansa ko kusa da za su zo su biyu ko su uku su haɗu su jan'i to wannan alama ce ta munafurci alama ce ta munafurci in ba shi da uzuri ya zama to jiddan koyaushe ba a ganin shi a masallaci alama ce ta musulunci amma idan yana da uzuri to shi kenan sallarsa shi kadai zai na karbuwa na'am
wannan ba tambaya bane malam wannan suna mutane da yawa sun rubuto suna neman tarihin rayuwar malam
a'a ai mu ba mu da tarihi balle a ce an faɗa almajirai ne almajirai ba su da tarihi na'am sallu ala nabiyil karim
a mun manta yau ne za mu rufe gobe insha Allah malami na gaba zai zo ya ci gaba da wannan tafsirin da aka saba yi a gobe zuwa har zuwa lokacin da za mu rufe za mu ci gaba da wannan tafsiri daga inda muka tsaya a masallaci na nan zawiya ta waf wanda kwanan da aka bude wannan masallacin a waf wajen risala makarantar risala akadari kusa da wannan wajen a nan za mu shiga ba har zuwa ranar da za mu rufe kuma muna karatun umdatul aka a masallacin sayyid khalifa guri su a nan kusa da chess bank a arewa da chess bank kaɗan kullum safe karfe shida da rabi zuwa bakwai da rabi sallu ala nabi karim إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يأتيهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المجاهد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين